بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna goma ga watan sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da tara ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 27 a cikin wannan littafi na sharhu masailil jahiliya littafin malam muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala wadda babban malami fadilatu sheik salih ibn fauzan bin abdullahi fauzan ya masa sharhi allah ya saka musu da alkhairi darasinmu na baya muna cikin matsala ta bakwai wanda shine malam yake bayani akan cewa mutanen jahiliya suna kafa hujja da wasu daga cikin mutane da suke ganin sun fi su fahimta kuma sun fi su dagewa wajen yin ayyuka sun fi su mulki ko kuɗi ko matsayi suna ganin cewa abinda masu mulki da masu matsayin nan suke aikatawa shine daidai abinda ko talakawa suke aikatawa ba daidai bane to muna kan karanta sharhin da malam ya kawo ƙarƙashin wa'annan nukdodi da malam ya kawo da ayoyi da ya kawo Allah yana bayani cewa kafuran baya ya ni'imtar da su da ni'imomin duniya wadda bai ba mu mutanen yanzu ba walaƙadu makannahun fi ma in makannakun fi Allah ta'ala ya ce mun ba su tamkini da dama a bayan ƙasa irin wanda ba mu ba ku ba mun ba su dama da tamkini wanda in mun ba ku wannan daman za ku lalace kuma za ku ɗaiɗaice da haka malam yake cewa wa bayyana subhanahu annahu yu'dil kuffara min ajli min ajli istidrajihi Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa yakan ba makafirai abin duniya ba don komai ba sai don ya musu talala sai don ya musu istidraji kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abawaba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idha hum mublisun faquti'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah yana cewa falamma nasu ma dhukiru bihi a lokacin da kafirai suka yi watsi da abin da aka musu wa'azi da shi aka faɗa musu Allah ya ce annabi ya ce suka yi kunnen uwar shegu suka ƙibi suka yi watsi da shi Allah ya ce fatahna alaihim abawa ba kulli shay sai muka buɗe musu kofofin samun komai duk wani abin rahama da duk wani abin arziki na duniya sai muka buɗe musu su samu hatta idza farihu bima utu asan da sako koma suna fariya da alfahari da abin da aka ba su suna cewa ai gashi ka ce ban bi Allah ba za mu shiga matsala gashi kuma mun kangare kuma mun shiga cikin daula Allah ya ce akhadnahum baqta sai muka kama su ba aune ba tsammani fa idza hum mublisu sai ga sunan sun zama kaskantattu to zaltattu wulakantattu Allah ya ce fa qudi adabirul qaumil ladina zalamu sai aka karya kashin bayan waɗanda suka yi zalunci Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah da ke karya azzalumai a lokacin da ya ga dama kaga wannan ayan ta nuna mana ashe kenan Allah yakan ba makafirai ma duniya ya yalwata musu duniyar ba don yana son su ba ba don su ne akan gaskiya ba menene dalili shine don ya musu talala don ya yi musu istidraji wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki yana cewa fadharni wa man yukazzibu bi hadha alhadith Allah ya ce ka banni duk wanda yake karyata wannan zancen da ka zo da shi na alqur'ani na musulunci Allah ya ce ka bar ka kyale da shi sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu za mu yi musu talala za mu yi musu istidraji ta yadda ba su taba tsammani ba Allah ya ce wa umli lahu zan dan jinkirta musu idan ba su dama amma su sani inna kaidi mace lallai kamu na mai karfi ne shiri na da nake yi na kama su garin zare na ubangiji mai karfi ne in ya tashi kama mutum babu wanda zai iya tsallake ba wa qala ta'ala sannan Allah yana cewa wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim Allah ya ce kar waɗanda suka kafirta su dinga tsammanin cewa wai abinda muke musu muke shimfiɗa musu na arziki a duniya muke jinkirta musu dinnan sun kasa ɗauka cewa wai alkhairi ne muke basu talalan da muke musu su ji daɗin duniya Allah ya ce inna ma numli lahum liyazdadu ithma muna musu wannan talalan mu shimfiɗa musu duniya su mori duniya ba don komai ba Allah ya ce sai don su cika mudun awon laifukansu walahum azabun muhin Allah ya ce kuma su sani suna da azaba ta wulakanci Allah ya tsare sannan Allah yana cewa a wata ayan ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati balla yash'urun Allah ya ce ayahsabuna annama nubidduhum bihi min malin wa banin Allah ce yanzu kafirai suna tsammanin wai abinda muke ba su na duniya na dukiya da 'ya'ya suna tsammanin cewa wai nusari ulahum fil khairat tsammani suke yi wai alkhairi ne muke gaggauto musu suna tsammanin don kawai mun ba su duniya mun ba su arziki wannan sai ya sa ya zama alkhairi Allah ya ce balla ya shuru ba su sani ba ba wai don Allah ya ba mutum duniya wai wannan shine alaman cewa shi din babba ne a wajen Allah ba ba shine alama ba Allah kuma ya faɗa mana cewa babu wata alƙarya da Allah ya taɓa tura mata manzo face sai manzan majiya daɗin garin sai sun ce wa manzan a inna bima ursiltum bihi kafiru duk abinda ku zo da shi mun kafirta me dalili sai su ce nahnu aktharu amwalan wa auladan muna da kuɗi mai yawa muna da 'ya'ya mun fi ku yawan kuɗi mun fi ku yawan 'ya'ya da haka wa ma nahnu bi mu'azzabin ba wanda ya sai mana azaba ga kuɗi ga 'ya'ya ai ba wanda ya isa Allah ya ce a'a kul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ce da su ubangiji na ke shimfida arziki ma wanda ya ga dama cikin bayin sa ya kuma kuntata arzikin wanda ya ga dama walakin da aktharun nas la ya'lamun amma da yawa yawan mutane ba sani ba Allah sai ya ce wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa dukiyanku da 'ya'yanku ba su ke matsar da ku kusa da Allah ba ba su ke sa ku zama manya a gaban Allah ba me ke sa ku zama manya a kusa da Allah ya ce illa man amana wa amila saliha abin da ke ba ku matsayi ba yawan dukiya ba ba yawan ƴaƴa ba a'a wanda ya imani ya yi aiki na gari fa ulaika lahum jazaa'u dhifi bima amilu wa hum fil ghurfati amin Allah ya ce waɗannan suna da ninkin ba ninkin sakamakon da suka aikata kuma suna cikin gidajen aljanna cikin aminci kaga ashe kenan Allah ya nuna musu dukiyar da kwace kuna da su ƴaƴan da kwace kuna da su ba za su yi amfani a gaban Allah ba domin an je gaban Allah za a yi sani yau malayan fa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ƴaƴa da dukiya ranan ba za su yi amfani ba iya abin da zai amfani shine tsarkin zuciya Allah ka sa mu wani lafiya malam yace fallahu yu'dihim hadhihi thirwata wa yumkinuhum fil ard Allah yana ba su wannan wato matsayin wannan dukiyar wannan arzikin duniya sannan wayumakkinuhum fil ardi Allah yana ba su tamkini da dama na kama karya a bayan ƙasa wayutihimul mulka was sulta Allah yana ba su mulki Allah yana ba su iko a bayan ƙasa wayumakkinuhum min al muhtara'ati was sana'at Allah yana ba su dama su kirkiro sabbin abubuwa technologies masu yawa ya fito daga wajensu su kirkiro sabbin motoci su kirkiro jirage su kirkiro wayoyi su kirkiro fankoki da AC duk su kirkiro su gaba daya Allah yana ba su dama kama alaihil kuffaru fi hadal waqt kamar yadda kafirai suke a wannan lokacin da muke ciki wa hadha la yadullu anna ma hum alaihi haqqun wannan ba shi ke nuna cewa abin da suke kai ya zama gaskiya ba wala yadullu ala anna Allah rabin anhum fi iba'ihi lahum ba kuma yana nufin don Allah ya ba su shi kenan Allah ya yarda da su ba a'a ba shi ne alama ba wa inna ma haza min babi listidraji lahum wal imla Allah ya ba su wannan ne a bisa babi na talala istidraji a yi ma mutum talala liyazdadu ithman domin su ƙara zunubi akan wadda suke kai inna ma yastadillu bi hadha ad-dalili ahlul jahiliyyati wa man shabahahu mutanen jahiliya da waɗanda suke kamanceceniya da su wajen aƙira da tunani su suke kafa hujja da wannan dalilin cewa waɗannan suna kan bata waɗannan suna kan gaskiya cewa dalili na wanda suke kan gaskiya su ne masu kuɗi waɗanda suke kan bata kuma su ne talakawa amma ahlul basirati malam yace amma masu basira da tunani fa innahum yanzuruna ila ma alaihi al'umma duk abin da ya faru suna duba menene al'umman nan suke kai fa in kana haqqan qabiluhu in gaskiya ne to sai su karba wa in kanu fuqara ko da kuwa talakawa ne wa in kana batilan radduhu wa in kanu agniya in kuma ya zama ƙarya suke kai suna kan bata ne to sai su maida musu batansu ko da kuwa su ɗin masu arziki ne ma'ana talaucin mutum baya sa a ci karɓar gaskiyansa kamar yadda arzikinsa baya sa ƙaryansa ta zama gaskiya malam ya ce wal ayatu fi hadha kathira ayoyi dangane da wannan matsalar suna da yawa min ha ma zakarahu shaykhu huna daga ciki akwai abin da malam ya ambata anan wa huwa qaulullahi ta'ala lamma zakara halaka qaumi adi fadin Allah madaukakin sarki a lokacin da ya ambaci halakar mutanen adawa sai ya ce walaqad makkannahum fima in makkannakum fi hakika mun ba su dama da tamkini wadda ku ba mu ba ku ba anan malamai suka ce fima in makkannakum fi yana iya daukan ma'ana biyu ko zama in makkannakum fi in bi ma'ana ma in ce nafi'a wala qad makkannakum makkannahum fi ma ma makkannakum fi hakika mun ba su daman da ku ba mu ba ku ba ko kuma ya zama ma'anar tana nan in shardiya ce amma akwai abin da aka yi hazafi aka shafe takadirin sa shine sai ya zama wala qad makkannahum fi ma in makkannakum fihi kafartum wa bagaitum sai zama cewa takadirinsa shine mun ba su daman da ku in muka ba ku wannan damar to za ku kafirce za ku yi ɗagawa Allah ya ce waje Allah lahum sam'an wa absaran wa af'ida mun sanya musu ji da gani da tunani Allah ya ce fama aghna anhum sam'uhum jin su bai amfani da su komai ba wala absaruhum ganin su bai amfani da su komai ba wala af'idatuhum min shay' tunaninsu bai amfanar da su da komai ba izkanu ya ji haruna bi ayatillah saboda sun kasance suna jayayya da ayoyin Allah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna izgili da shi ya kuma riske su ya afka da su sannan Allah yana cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah yana mana bayani dangane da abin da ya shafi adawa da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kakkarya su da yadda ƙarfin da suke kai da kuma dukiyan da suke da shi bai sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ɗaga musu kafa ba Allah ta'ala ya ce alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin imar irama zatil imad Allah yake cewa shin baka ga yadda ubangijinka yayi da adawa ba kalli adawa ka ga yadda Allah ya da su ai su adawa har tutiya suka yi ma annabinsu suka ce da shi man ashaddu minna quwwa suka ce da shi kai kallemu ya kai hudu cewa da kake yi Allah zai mana azaba zai sa a mana azaba suwa suke da karfin da za a turo su kama musu mana azaba kai ka taba gani wanda ya fi mu karfi wanda zai maka azaba kan ba sai wanda ya fi ka karfi ba to kai ka taba ganin ko an taba baka labarin ga wasu nan sun fi mu karfi Allah ya ce a awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah ya ce shin basu sani bane cewa Allah da ya halicce su ya fi su karfi ba Allah ne ya yi su da karfin ba to Allah in ya tashi yin su da ƙarfi sai su da ƙarfin da ya fi nashi ai ba zai bi ba saboda haka kaga ashe in har ya zama suna tutiya da ƙarfi ashe kenan ya tabbata cewa da gaske ne suna da ƙarfin amma ƙarfin bai sa Allah ya ki halakar da su ba ƙarfinsu da suke da shi da dukiyar da suke da shi duk sanda annabinsu ya faɗa musu kadzabat adun lil mursalin idh qala lahum akhuhum hudun ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون لعلكم تخلدون يتي وإذا بطشتم بطشتم جبارين sai daga cikin mummunan aikin mu shine duk wanda ku tashi kama shi to kukan yi kamu ne na dagawa kuka yi kukan yi kamu ne na ɗagawa da jin kun kai jin cewa kun isa to shine Allah ya ce to yanzu ina labarin su yake alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin baka ga yadda ubangijinka yi da adawa ba irama zatil imad ai kabilan iram waɗanda suke zatul imad waɗanda suke ma'abuta turaka ma'abuta wato ginshiki ma'ana karfafan mutane allati lam yukhlaq mithlu hafil bilad wanda ba a taba halittan ire-iren su a cikin garuruwan duniya ba gaba daya shine mala yace ai qabilatu iram ma'ana qabilan iram awil baladi allati kanat taskunuhu hadhihi alqabila ko kuma garin da wannan kabilan suke zama a kai ko dai ya zama cewa adawan su ne kabilan iram ko kuma ya zama inda suke zaune garin sunan shi shine Iram tusamma Iraman zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad Allah madaukakin sarki yace wanda ba a taba halittan ire-iren su a cikin garuruwa ba Allah bai taba yin halitta masu karfi a duniya a bayan ƙasa irin su ba Allah ya ce wa samudal ladina jabu sakhra bil wadi da kuma samudawa wanda suka wato fasa duwatsu a cikin duniya suka fasa duwatsu suka yi gidaje shine ma'anan watan hituna min aljibali buyutan amini watan hituna min aljibali buyutan farihi annabi hu annabi salu yake ce da su kuna wato fasa duwatsu ku shiga cikin dutse ku gina gida saboda fariya da alfahari cewa kuna da karfi kun mafi karfin ku gina gida a wani waje sai dai ku fasa dutse ku yi gida a ciki amma Allah ya ce dubai yadda suka kare a shi kenan karfi ko mulki ko dukiya ba shi ke nuna alamar mutum mai gaskiya ba kamar yadda ya ce a da ya ce alhaƙatu malhaƙa wa ma'adara ka malhaƙa ya ce kazzabar samudu وعاد بالقارعة سيتي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صلصل عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية إتي سو ثمودا وأن هلك الدسوني دسعوا سوكو آدا وألا يتولو مسو إسكاني wacce ta wuce iyaka ma ta zaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrami duk abin da ta bi ta kansa tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha duk abin da ta bi kanta ka ta bi kansa sai ta nike shi Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya Allah ya ce to duba duniya ka gani akwai inda za a ce maka ga sauran adawa ko sauran samudawa babu sauransu saboda shi Allah ya tashi halaka mutane to duka yake halaka su shi sa wasu daga cikin sabbai kamar yadda ruwaya ta zo a cikin sahih muslim a hadisin aisha ta ce an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wa'annan birrai da aladu da muke gani shin su ne birrai da aladu da aka mai da waɗancan mutanen da suka je kamun kifiran asabar bayan hana su falau ma a tau an manuhu an hukulna lahu kunu kira zatun khasi kamar yadda ya ce kul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mathubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada taghut ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'is sabil annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musa a'a ai kafin su akwai birrai akwai aladu ya ce kuma tsarin Allah shine Allah bai taɓa halakar da mutane kuma tsatsansu ya yi saura ba a ce ga ƙabila guda Allah ya halakar da ita kuma a samu wani tsatsansu ya yi saura annabi ya ce ba taɓa samu haka ba kamun Allah kenan akhza azizin muqtadir kamu da mabuwayi mai iko wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid kamun Allah bai tsanani ne kamun Allah mai radadi ne Allah ka tsare mu daga kamun ka yanhituna aljibala wa yanqishunaha malam yace suna fasa duwatsu su tsatsaga duwatsu su yi gida a cikin duwatsu wa yaj'alunaha masakin lahu su mai da duwatsun su zama gidajen su wa hiya mawjudatun ila al'an malam fauzan yace har yanzu waɗannan gidajen suna nan ala ɓariƙil ƙawafili ilsham a kan hanyar wato jirgin ƙasa da zai kai ka zuwa garin sham Allah ya ce a fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ya ce ai ga gidajen su nan ba waɗanda suka zauna a gidajen in ba 'yan kaɗan ba bayan su wa kunna nahlul warifi Allah ya ce ƙarshe kuma mu za mu gaji duniyan gaba ɗaya fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu ai fatulka buyutuhum asbahat khawiyatan bima zalamu ai ga gidajen su nan sun wayi gari sun zama kufayi saboda zaluncin da suka yi gashi babu su an tafiyar da su malam yace fa haula'i ai in ka kalli waɗannan adawa da samudawa a'bahumullahu min alquwwati ash-shay al-azim Allah ya ba su rabo mai karfi rabo mai girma na karfi hum kufar tare da cewa su menene kafirai ne su walamma ja'ahum anbiya'uhum lokacin da manzannin su suka zo musu igtarru bima indahum min alquwa sai suka yaudaru suka rudu da abin da ke tattare da su na karfi wa min athirwa da abin da suke tattare da shi na daukaka da dukiya wa min alabha da abin da suke tattare da shi na wato ainihin kwarjini da dukiya da matsayi fatakabbaru ala rusul sai suka yi wa manzanninsu girman kai wa baƙau ala shirkihim suka dawwama akan shirkansu walam yaqbalu alhaq suka ki karban gaskiya gururan bima hum alaihi min alquwa saboda wai sun yaudaru sun rudu da abin da suke da shi na karfi suna ganin karfin su zai kwace su a gaba ga Allah hatta inna Allah zakara an adin annahum igtarru bi quwwatihim har Allah ya bada labari game da adawa yace daga cikin abin da suka yi shine sun yaudari da karfin da suke da shi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce wa kake ganin yafi mu karfi waye yake da karfi sama da mu Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa shin ba san cewa Allah da ya halicce su yafi su karfi bane yace da su yi ma Allah fariya da karfi bayan sun san Allah shi ya halicce su ya kuma halicci karfin nasu malam ya ce wa amma listidilalu bil fahmi amma kafa hujja cewa ai suwa ne ma sun fi ku fahimta kuma gashi ba su bi wannan addinin ba ka san akwai abin da mutane suke kai wanda akwai matsalan da za mu je a gaba insha Allah cewa daga cikin matsalolin jahiliya miyagun ɗabi'un jahiliya shine suna kafa hujja da fasikai cikin malamai akwai malaman Allah akwai kuma malaman duniya to suna kafa hujja da aikin malaman duniya bismillahirrahmanirrahim su mutanen jahiliya suna kafa hujja da ayyukan malamai 'yan duniya yanzu za ka ga kamar misali mutum ne za a ce masa aika za ba kyau sai ce maka to ai ya ga malam wane ma yanayi shi hujjarsa shi ne ya ga malam wane yanayi tare da cewa na'am duk wanda yake da alaka da karatu to dole ya zama yana da takatsantsan domin aikinsa fatawa ce a wajen wasu aikin shi fatawa ce a wajen wasu shi wani yanzu za ka gaya masa kaza ba kyau zai yi jayayya da kai me hujjansa ba a yaƙi da shi ko hadisi ba a ya ga malam wane ma yana yi ya ga malam wane yana yi wani zai ce maka wanda ma zai yi kokari shine wanda zai ce maka ai na ji bayanan malam wane to kaga shi mai yiwa ya ji hujja to shi wannan ba ruwansa da jin bayanan kawai me hujjansa wato abin shi ne akwai wadda har zuciyarsa shi ya ɗauki amanar addininsa ya riga ya gamsu ɗari bisa ɗari cewa malam wani shi ne fitilansa addini saboda ka duk abin da malam wani yi to shi a wajensa hujja ce shi a wajensa dalili ne haka duk ƙarfin hujjan da za ka kawo ba za ka ba zai aminta da kai ba dalili shine ga malamin da ya aminta da shi ne tare da cewa wannan din kuskure ne kuskure ne akwai wanda shi kuma ba wai zuciyansa ya aminta da malam wani din bane a'a abinda malam wani yayi ya dace da son zuciyansa ne to sai kafa hujja da haka inda za su yi baran-baran kuma a wani bangaren ya ce taɓi jan ai malam wannan nan kana ganin shi mutumin banza ne babu yadda mutane sai fada cikin wannan kamar akan abin da ya shafi sha'ani na sha'ani na siyasa eh idan malami ya fito siyasa a fatinmu sai mu kamba mashi a yi ta yada wa'azinsa saboda yana goyon bayan ɗan takararmu in ya goyi bayan ɗin takarar waɗancan sai mu ce ya kamata malamai su tsaya a matsayinsu na malamai in da ka yi malanta ka yi malanta in da ka yi siyasa ka yi siyasa in ka ji wani ya zagi malami a kan siyasa to dama abinda malamin yake goyon baya a siyasa ya saba masan zuciyarsa in yi daidai da wanda yake so kuma ya zama mutumin kirki kenan Allah ya kyauta duk za mu ji aljanna ba ɗauki wuta ce insha Allah don ka haka za mu yi tafa mu yi haƙuri Allah ya samu wani lafiya malam ya ce wa amma listidilalu bil faham amma kafa hujja da fahimta fa banu isra'ila al yahud a'tahumullahu fahman wa ilman su banu isra'ila yahudawa kenan Allah ya ba su ilimi ya ba su fahimta wa kanu ya'rifuna min sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama alladhi sayub'athu fi akhiriz zaman sun san siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabin da za a yi ko a ƙarshen zamani sun san siffofinsa kallakal bima indahum fi tawrati wal injil saboda abin da suke da shi tattare da abin da yake tattare da suna a taura da linjila sun san siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuhallimu 'alayhim al-khaba'itha wa yad'u wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim kaga Allah yace yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injili akwai sunan annabi da siffofinsa a rubuce a wajensu a taura da linjila sun san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Allah ya ce waɗanda muka ba su littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su Abdullahi bin Salam ya ce mun san annabi sama da yadda muka san ƴaƴan cikin saboda su ƴaƴan cikin mu sai mun haife su muke sanin su ne ƴaƴan mu shi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a haife shi mun san waye shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abinda ya hana su bi shi ne wajahadu biha wastaqanata anfusuhum wulman wa uluwa zalunci da girman kai da dagawa wa annahu sayub'athu nabiyyun huwa khatamul anbiya sun sani cewa za a aiko wani annabi shine cikamakon annabawa wa anna sifatihi kaza wa kaza cewa kuma siffofin annabin yana da siffa kaza da kaza duk sun sani wa kana bainahum wa bainal arabi fil madinati min al aus wal khazraj hurub tsakanin kabilun da suke cikin garin madina na aus da khazraj da kuma larabawan makka quraishawa kenan akwai yaki tsakaninsu suna yaƙi tsakaninsu ba ga maciji tsakaninsu ba su zaman lafiya daga su yahudawan sai suke ce ma larabawan makka in aka turo annabin da za a turo daga cikinmu zai fito za mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da shi mu yaƙe ku sai mun ga ƙarshenku mana sun shirya cewa manzan zai fito ne daga cikinsu su yahudawa shi ne allah ce wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru sun kasance suna wato ainihin yin bayani na neman ɗauki da agaji akan kafirai na cikin garin makka ya ƙulina suna cewa sayi bu'afin nabiyun lazifi akhirin zaman ai da sannu za a yi ko annabin ƙarshen zamanin nan wani tabi'uhu za mu bi shi wani ƙatulukun ma'ahu za mu haɗu da shi mu zo mu yaƙe ku mu kashe ku allah ya ce amma falon ma ja'ahu ma'arafu kafaru bihi lokacin da abin da sun san da shi ya zo musu ya suka kafirce masa suka ƙibi bayan kuma sun san gaskiyan abu sun san waye manzan Allah ɗin alaihi salatu wassalam ailan ma bu'itha muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana min bani isma'ila sai zama ya fito ne daga kabilar annabi isma'il daga tsatsan annabi isma'il alaihi salatu wassalam hasaduhu sai suka yi mishi hasada dalili shine li'annahum yuriduna an takuna nubuwata fi bani isra'il saboda suna son annabtar ta fito ne daga kabilan banu isra'il banu isra'il sune asalin iyayen annabi yaqub kenan domin annabi yaqub shine isra'il ne kullu ta'ami kana hilal li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qablu min qabli an tunzala at-taura kaga isra'il shine annabi yaqub to wannan banu isra'il din asali ya samu asali ne daga ƴaƴan annabi yaqub guda 12 kamar inda Allah ya ce wa qatta'nahu muthnatay ashrata asbatan umama wa wahayna ila musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asakal hajara fanbajasat min muthnata ashrata ayna قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كاغا لوكاتين da suka nema annabi Musa cewa suna so su sha ruwa wa idistasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi asaka alhajar annabi Musa ya roka musu Allah yace Allah a ba mu ruwan sha Allah yace wannan dutsen dausan darka ka bugi dutsen nan da shi Allah sai yace fam fajarat min huthnata ashrata aina sai ga idanun ruwa guda goma sha biyu sun fito qad alima kullu unasin mashrabahum kowane kabila kowane gida sun san ga mashayansu daga ƴaƴan annabi yaqub guda goma sha biyu su ne asalin banu isra'ila ɗin to jiko ƴaƴansu da jikokinsu kuma da suka biyo tsatso har zuwa tashin kiyama to su ne cikamakon banu isra'ila ɗin to su yahudawan suna burin annabtan ta fito daga banu isra'ila domin in ta fito daga banu isra'ila kaga ta fito daga gidan annabi yaqub kenan annabi yaqub kuma dan annabi ishaq ne annabi ishaq kuma dan uwa ne shaqiqi ko dan uwa ne li abi ga annabi isma'il kaga suna yan ubanci kenan shine sun yi burin ya zama annabtan ya fito ne daga tsatsansu sai zama daga banu isra'ila daga annabi ishaq sai annabi ibrahim sai Allah kuma bai tsara haka ba sai fito da shi daga annabi isma'ila zuwa annabi ibrahim to wannan yasa sai suka masa hasada sai suka kafirce mu abin da ya zo da shi malam yace wa yahtajizuna hali anfusihim suna son annabtar ta fito daga cikin su falamma kanat fi bani isma'il lokacin da annabtan ta fito daga gidan annabi isma'il hasadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka yi ma annabi hasada wa hum ya'rifuna annahu rasulullah bayan kuma sun san da gaske fa shi din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa ma nafa'ahum fahamuhum wa ma'rifatuhum fahimtar su da sanin waye annabi da suka yi bi amfani su ba saboda basu bi shi ba fama kullu man arafa al-haqqa ya'malu bihi ba kowa bane ya san gaskiya yake aiki da gaskiya akwai wanda ya san gaskiya amma yana take ta dalili shine son zuciya wani girman kai wani jin ya isa faqad yasrifuhu sarif mai yiwuwa wani mai karkatar da gaskiya ya karkatar da gaskiya immal hasad ko dai zama hasada ta karkatar da shi daga gaskiya wa immal kibar ko kuma girman kai wa imma tama'u fi duniya ko kwaɗayin duniya mutum yana ganin ga gaskiya na amma saboda ya samu wani abun duniya ya gumbace sai da lahiran sai karɓar duniya ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal azaba bil maghfira Allah ya ce akwai waɗanda su sun ba da shiriya sun karɓi bata sun ba da gafara sun karɓi azaba Allah ya ce irin wayannan duba ka gani fa ma asbarahum alanna wani irin haƙuri ne suke da shi har suka iya jure su ba da duniya su ba da lahira don su karɓi duniya su yafe ramar Allah su karɓi azaba Allah ya ce ma asbarahum alanna wata irin fata ce suke da ita wadda za ta iya jure azabar Allah Allah ka tsare mu awi bama'u fil riyasa ko kuma kwadayin shugabanci son shugabanci hunaka sawarif tusarrifu al-insana tasrifu al-insana anil haqqi wa huwa ya'rifu akwai abubuwa da yawa da suke kawar da mutum daga bin gaskiya bayan kuma ya san ga gaskiya nan fal hidayatu والتوفيق من الله سبحانه وتعالى شريعة داتي daga wajen Allah ne laysat anil ma'arifati wa anil ilmi wal fahmi ba wai daga ilimi bane ko sani ko fahimta ba nan shari'a take ba fal amru fal amru raji'un ila Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin na komawa ne zuwa ga Allah domin sani da ilimi da fahimta ba shi ke nuna mutum zai tsira a gaban Allah ba hasali ma wanda ya fi kowa shiga masifa da bala'i shine wanda ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutum ran tashin alkiyama a jifa shi a wuta ya kifu akan fuskarsa akan cikinsa ya rubuta ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kayan cikinsa za su fashe annabi ya ce sai ya dinga juya ya dinga rawun yana zagaye kayan cikin nan kamar yadda jaki ke juya injin mazar kwaila ‘yan wuta sai su taru sai su ce awa ne ba kai ne mai mana wazi a duniya ba ba kai ne mai mana tafsirin azumi ba ba kai ne malamin angonmu ba subhanallah sai ce gaskiya ne ba kai ne kace mu bi Allah mu bar sabon Allah bai ce gaskiya ne amma matsalar ita ce kuntu amurukum bil ma'ruf wa la'ati wa anhaakum anil munkari wa ati duk abin da nace muku ku yi mai kyau ba nayi duk abin da na ce muku kar ku yi mara kyau to ni kuma sai na yi shi shi yasa akwai aya a cikin ƙur'ani wadda duk sanda na tuna ta wato bayani Allah zai ran tashin kiyama la ilaha illallah Allah zai ce qala Allah hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu iya jawabin kenan ran tashin kiyama gaskiyar mai gaskiya ta amfane shi wannan ayan fa akwai tsoratarwa a cikinta ba ilimin mai ilimi ya amfane shi ba ba fahimtar mai fahimta ya amfane shi ba ba wa'azin mai wa'azi ya amfane shi ba haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu yau rana ce da gaskiyar mai gaskiya za ta amfane shi wa'azin da kai karantarwar da kai ilimin da kai da gaske kake yi sunnar da kake kira da gaske ne tauhidin da kake kira da gaske ne haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhu gaskiyarka to ita za ta kwace liyajzi Allahu sadiqina bi sidqihim wa yu'adhibu al-munafiqina in sha'a aw yatuba alaihim Allah zai saka wa masu gaskiya da gaskiyarsu munafikai kuma masu bayyana nagalta su koye wato lalata Allah zai musu azaba in ya ga dama kuma ya musu afuwa inna Allah kana ghafurur rahima Allah ka sa mu dace malam yace wali hada saboda haka ne ma kanar rasulu sallallahu alaihi wasallama yukthiru min qawli ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinika manzo Allah yana addu'a yana cewa ya kai mai ya Allah mai jujjuye zukata mai jujjuye tunani Allah ka dawwamar da zuciyata akan addininka fa mujarradul ma'rifati wal ilmi wal fahmi wal fiqh kulluha asbabun jayyida ilimi da fahimta da fiqhu da sanin abu wannan sabuba ne masu yawa masu kyau za su taimake ka wajen tabbatuwa akan shirya lakin la takfi sai dai ba su wadatar ba fa hadha mimma yu'ti al-mu'minu al-hazra wannan yana daga abin da ya kamata mumini ya bashi kulawa sosai ya kula da shi sosai wa adamu al-iqtirari bi ilmihi wa adamu al-iqtirari bi fahmihi kar mumini ya rudu da iliminsa kar ya rudu da fahimtarsa wa an yas'ala rabbahu thabata ala alhaq ya roki ubangijinsa tabbatuwa akan gaskiya wal hidayati lis-sawabi da'iman wa abada ya dinga roƙon Allah dace da shiriya ya nunar da shi ya nusar da shi ya shirya da shi hanya madaidaiciya kullun ko da yaushe kama annahu la yaghtaru bil quwwa kamar yadda baya fariya da ruduwa da ƙarfi wa yuqalu a ce hadihi daulatun qawiyya a ce ai wannan daula ce mai karfi ma yumkinu an yartaliba alaiha ahad ba wanda ya isa ya ci galaba akan ta li'annaha daulatun qawiyyatun muhassanatun bil aslahati wadh-dhakhirati wadh-dhakhirati fattaka wal qanabil dhurriyya saboda wai ita din daula ce mai karfi wacce aka kewaye ta da makamai waɗanda suke masu hatsari aka yi mata tanadi aka yi mata shiri da makamai na yaƙi masu ɗaiɗaita mutum da ɗaiɗaita al'umma baki ɗaya ƙala ta'ala Allah ya ce laƙad nasarakumullahu fi mawaɗi na kathirati Allah ya ce masu habai a in ba kumanta ba Allah ya taimake ku a wajaje da yawa wa yau hunaini har da ran da aka yaƙin hunain id a ajabatkum kathratukum sanda ku ruɗi da yawan ga cewa ai ga munan muna da yawa mu kadai mun ishe su Allah ce falam tughni ankum shay'an yawan ku bai amfanar da ku da komai ba wa daqat alaykumul ardu bima rahabat duk fadin kasan nan sai da kasa ta yi muku kunci thumma wallaytum mudibiri daga karshe aka wayi gari kun juya a guje saboda da kun yi alfahari da yawan amma kaga yawan ku ba shi zai amfane ku ba abinda ake dubawa ba yawa ko karfi ba suwa a kan gaskiya idan mutanen da ba su da yawa suke kan gaskiya shike kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idnillah Allah zai taimake su fa hadhihi mas'alatun azima malan yace wannan mas'ala ce mai girma yaghfalu an haka kathirun min nas da yawan mutane suna gafala suna rafkana game da ita wa yahtaju bil quwwati was sirwati wal jahi wal abha suna kafa hujja da ƙarfi suna kafa hujja da matsayi suna kafa hujja da kuɗi suna kafa hujja da wani abubuwa na duniya ويقولون هذه أمة راقية مما يدل أنها على حق suna cewa ai wannan al'umma ce wacce take madaukakiyar al'umma tana sama ita ce a sama wannan kuma shi ke nuna cewa tana kan gaskiya wa ma tawassalat ila hadhihi almustawa illa hiya ala haq ai ba abin da ya kai ta wannan matsayin sai dan saboda tana kan gaskiya ka san haka mutane suke eh ko mai kuɗi ne da yawa yawan mutane in mai kuɗi ya faɗi ƙarya to gaskiya ne saboda yana da kuɗi eh shi mai kuɗi bai ƙarya eh shi bai ƙarya shi talaka ne dai in yayi magana to za a ce bari a duba amma shi mai kuɗi bai ƙarya haka mutane suke to ka ce yayi ƙarya gobe wa zai ji maka da tukunyar miyanka ai ba zai yi bayi Allah ka samu dace to shi yasa zaka ga hatta wallahu musta'an hatta ɗan uwanmu ustazai da ɗalibai waɗanda wasu daga cikin manyan masu kuɗi suke jan su jiki ko su ɗauke su kai su abuja ko Legas ko wani waje ƙarshe suna komawa ne su sauka daga turban tarbiyyar da suke kai da addini su koma abin da masu gidansu suke so saboda haka haka zai haka zai hakura duk abin da mai gida ya ce haka za a sallama haka za a sallama da hujja ko ba hujja ko dai daga duk abin da ya faɗi ya ce ɗan kashi dai gaskiya ne wannan gaskiya ne wannan wani ya ce ni
wani mutum ya ce shi shi maganan da zai faɗa ya yi daidai da su da ba eh yana da kuɗin kuma muna cin abinci a gidan su da na bai gaskiya ba Ya ce bai yi gaskiya ba. wannan abincin da muke ci a gidansa muke ci sai ya fi da zakka sai na musa wannan abin kasance ya shi ne kuɗi ne wani amince da ne
to kaga haka mutane suke shi karan kanshi mai kudin abin da yake ji maransa shine cewa saboda shi yana da arziki to shi baya karya daga duk abin da ya taho da shi na addini so yake a ce masa eh wannan ai gaskiya ne eh wannan gaskiya ne daga ga wannan daga cikin matsalolin mu fa har a wajajen addinin mu har a masallaci har masallatai har masallatai da haka yi an zo an kawo hujja mai kudi zai zo ya ce a'a ba haka za a yi ba to shi wanda ya kawo hujjan ba shi da kudi idan lasifikan masallaci ya ɓaci bai da kudin gyarawa to wannan ke nan na biyu kuma wanda ke mai kuɗi ne a lokacin shi kuma ya ce bai zan ni biyu ne Mm.
ya dauka Mm,
ɗaya mai kuɗi ne a abin da ya faɗi cewa duk abin da ya faɗa daidai ne da sa'a sai dai ya faɗi gaskiya mm,
amma duka su mutu
Allah ya musu rahama to kaga kenan malai yana mana bayani a ce ai gari kaza ko ƙasa kaza ai su ne akan gaskiya saboda su ne a sama wa inda hum thaqafatun wa faham suna da wayewa suna da fahimta wa haka za ya ƙulu ba'adul maghrurin malai ya ce haka nan wasu daga cikin ɗibgaggu ruɗaɗɗu suke faɗi duna nazurin ila ma hum alaihi min al-kufr ba sa ma duba abin da waɗancan suke kai na kafirci wa yara annal muslimina laysu ala haqq suna ganin ai musulmai ba su kan gaskiya lima fihim min ad-da'f al-madi was-sana'i saboda abin da suke da shi na raunin dukiya da raunin tattalin arziki da rauni na kasuwanci wala yadri anna hadha li taqsiril muslimina bai sani ba kuma dalilin da ya jawo musu wannan matsalar shine gazawar da suke da shi na wajen arziki da wajen kasuwanci gazawan daga wajen su musulmai din ne lali qusurin fi dinihim ba wai gazawal daga addinin bane a'a in ka ga al'ummar musulmai suna cikin talauci ba su haɓaka tattalin arzikinsu ba ba su haɓaka harkar nemansu da harkar noma da harkar kasuwancinsu ba to matsalar daga wajensu ne ba daga addinin ba ne har yanzu addini yana nan a matsayin addinin gaskiya ko mai kuɗi ne yake yi ko talaka ne yake yi bata tana nan a matsayin bata ko mai kuɗi ne yake yin ta ko da kuwa a talaka ne yake yin ta babu bambanci a tsakaninsu saboda haka duk sanda a ake kokarin ba da hujja to ana ba da hujja ne da dalili ba abinda masu karfi suke yi ko abinda marasa karfi suke yi ba wallahu musta'an wannan shine karshen wannan matsala ta bakwai wanda za mu takaita akan ta insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan matsala ta takwas abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallim barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله